السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan gaisuwa ta addinin musulunci a yau muna tara ga watan ramadan shekara ta 1444 muna kuma 31 ga watan uku shekara ta 2023 allah ya kaddara mana zama a cikin wannan masallaci na kofar arewa a garin gomel don karatu a cikin littafin alkur'ani mai girma da bin fassarar ma'anonin shi gwargwadon yadda allah maɗaukacin sarki ya hore a jiya muka ƙare karanta suratul kahfi da bayanin abubuwan da muka tsinta a cikinta yau insha allahu ta'ala sabo sura ce za mu tashi a kanta ita ce suratu maryam alaihassalam suratu maryam sura ce da Allah madaukakin sarki ya saukar da ita tun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama daga garin Makka kuma farko farkon ma saukar surori ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dan ya tabbata kafin a hijira ta zuwa Habasha a lokacin aka saukar da ita Ibn Hisham ya rawaito asira da Ahmad ibn Hanbal cewa da najashi ya tara 'yan hijira ya tambaye su an ce kun zo da sabon addini kun bar na mutanenku ba ku shiga namu ba ba kwa gargajiya ba kwa kiristanci wani addini ne kuka zo da shi ce addinin musulunci dame dame annabin ya koya muku ya gaya mashi ku ba ni kaɗan cikin abin da annabin ya zo da shi sai ya karanta masa wannan surar kafa ya ayin sad zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya har yazo aihuwar annabi isa alaihi salam a aihuwar annabi isa da maryam sai alaihi salam ya ce to na rantse da allah da wannan alqur'ani da littafin da annabi musa ya zo da shi suna fita ne daga haske kwaya daya wannan ne a farkon surori ne da suka sauka ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam wannan ayar har ana kallanta a gen tana cikin surori da Allah maɗaukakin sarki ya musu wata alfarma ta musamman har wasu malaman suna mata laƙabi da cewa suratul rahma sura ce ta jin kai tunda abin da ya fara buɗe a cikin ta zikiru rahmatin rabbika abdahu zakariya sannan ya maimaita kalmomin rahama da kalmomin da suke dangantuwa da ita kusan sau goma sha biyu ko sau sha shida a cikin sura wasu malaman suke ganin sura ta rahama ce in dai malam ya karanta za mu ji abubuwan da za mu tunta a cikin ta Allah ba da mutum sarki ya mana jagora da karanta daidai da faɗin daidai
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كاف ها يا عين صاد da su Allah madaukakin sarki ya buɗe wannan sura su ne kuraman baƙi da ake faɗi ko hurufun tahajji ko hurufun muqatta'a ko dai cicirarrun baki ko harufan da ake rubutu da su ko bakaken baki irin yadda maza da bahaushe ke kira su mun sha ta tattauna in maza kunce su Allah ta kai ya san ma'anar da yake nufi da waɗannan harufa duk da bai hana malamai su yi kai da komowa ga wajen rarrake da neman menene ma'anar amma hakikalin ma'anar ta Allah madaukakin sarki ya bari galibi abin da muke rinjarwa magana da ibnu taymiya ya faɗa duk inda ka ga wannan to ana cewa su ne ɗaiɗaikun haruffan da Allah ya haɗa ya yi alƙur'ani kuma ga ɗaiɗaikun haruffan nan ko ɗauka ku yi alƙur'ani ko aya ɗaya ko sura ɗaya sai ku soke gaskiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita wanda yasa duk inda ka gan su kai tsaye za ka ga an ambaci alkur'ani in kuma ka gani an ambaci waɗannan harufan baka ji an ambaci alkur'ani ba to ƙarshen sura kuma za ka ga da cikon alkur'ani ko da magana akan alkur'ani haka za ka ga ta duk wannan surori guda ashirin da tara na alkur'ani ko dai ambatan alkur'ani kai tsaye ko kuma ambatan alkur'ani a cike da shi a wannan ƙarshen sura to bayan wannan sai Allah ya ce zikru rahmat rabbika abdahu zakariya ya ce wannan ambato ne gabawan ambatar rahamar ubangijinka ne gabawan shi wanda ake kira zakariya zikiru ambato ai hada zikiru rahmat rabbi wannan sura za ta zo ne da bayanin jin kan ubangijinka gabawan shi zakariya hakan kamar shimfiɗa ta Allah madaukakin sarki ya maka yanzu menene na jin kan wane ne zakariya ya Allah maɗaukakin sarki ya ji kanshi a cikin wannan sura ɗin shi ma Allah na da usulubi na tashwiki a sa ka ji sha'awar abu da Allah Allah a gaya maka menene yake faruwa a ciki da zikiru rahmatu rabbika abdahu zakariya wasu malaman sun karanta farkon ayar madadin faɗin zikiru rahmatu rabbika sai su ce zakkara rahmatu rabbika abdahu zakariya kafin ɗin madadin ɗauri sai su mata shadda ai tunatarwa ce ga rahamar ubangijinka gabawan shi zakariya malamai suka ce zakariya annabi ne cikin annabawan allah maɗaukakin sarki cikin annabawan banu isra'ila yadda allah yake ba wa kowane annabi sana'a shi ma annabi zakariya allah maɗaukakin sarki ya hore mashi da sa'an sana'a an ce ƙwararren kafinta ne galibin abincinsa da abin da ke rikon iyalinsa da shi sana'arsa ta kafintanci da ita ya dogara kuma da yake kada ya akulu min amal ya dahi fin nijara fin najara abincin hannunsa da sana'ar hannun shi ita ya dogara yake cin abinci da ita na kafintanci to wannan zakariya din shine Allah zai bada labarinsa a cikin wannan sura menene inda labarin ya fara Allah ce iznada rabbahu lokacin da ya ambaci ubangijinsa ya kira ubangijin shi nida'an safiyan kira wanda yake ƙasa ƙasa koyayyen kira a can ƙasa aka yi kira ubangijinsa a inna Allah ya alamu kalbar tafi wa ya sami da tafi ya kira shi ne ƙasa ƙasa saboda ya san Allah ya san zukatan masu tsoron shi in dai kana tare da Allah kana jin tsoron Allah to ko ya kai kirawo Allah Allah madaukakin sarki zai auka maka wa yasma asya wa yasma sauta da kabi kuma duk yadda sauti ya kuya to shi Allah madaukakin sarki na jin shi na na Aisha ta ce mun zauna a daki mu da ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wanda ta zo tana kawo karar mijinta ta ce ina jin wani bangaren maganar amma wani bangaren ba na ji tare da mana aiki ta kawai bai ta ji Allah madaukakin sarki ya sauka da aya qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakum tace ni da nake ɗakin ban ji ba amma Allah da yake saman bakwai ya jiyo wannan magana har an ɗauro an adana ta ana karanta ta har Allah ta shi to tunda ya san Allah na jin maganar mai magana na jin kukan mai kai kuka sai ya kira ubangijin shi nida'an khafiya kira wanda yake koyayi wasu malaman suka ce bari yi sai da dare ya tsala ya yi duhu dukkanin mutane sun yi bacci kawai sai ni ne ya rau ya rau ya rau ƙasa ƙasa ƙasa haka ya rinka faɗa da ya kama kiran ya rabbi ya rabbi ya rabbi sai ubangiji shi ce labbaika labbaika labbaika na ji ka na ji ka na ji ka faɗa abin da za ka faɗa yanzu ko kai da ka kira ubangiji aka ce an saurare ka kawo rubutu a ɗan ka ji bayani na wallahi ba Allah ka haɗa mu da addu'a da za a karɓe ta idan da rabbahu da ya alfafi da ya ji ubangijin shi ya amsa masa sai ya ce to ga gobe na ya ce rabbi ya ce ya ubangiji inni wa halal armu minni yace kasusuwa sun yi rauni a jikina wa hana rauni al'armu kashi yace kasusuwan jikina sun yi rauni ay da'ufat wa kharat quwa yace da karfi da karazana ta duk ta yi kasa wa shta'ala ra'su shayba kaina ya kama da furfura kamar yadda ka sami kirin ruwa ka cinna musu wuta ba haka za ka kama ba ya ce to kai na yadda ka san an cinna mai a shanar furfura to haka yi farin kai ya fara baibaye gashi kaina a iftarabal mashibu fi sawadi furfura ta fara karsuwa a cikin baki ibnu kasir ya ce abin da yake nufi da wannan addu'a sa al ikhbaru an al-dha'f wal kibari wa dalailihi al-zahira wal batina yana bayanin gajiyawarsa ne da rauninsa da tsufan shi a gaban ubangiji da dalilan da suke nuna tsufan na zahiri da na gobe ai ƙarfin ƙashi idan ya ragu mai jiki ne yake fara ce kafin mutane su gane da zai ji da ya motsa kawai zabura zai in yana so yanzu idan ya ja fara ɗan daddafawa yana dafawa yana kamawa to alama ce ta ƙashin ya yi wannan kuma dole aka yi kalli gemun sa aka zafari aka daga kai shi aka zafurfura wannan alama ce ta tsufa a zahiri ranka da zahiri na ga ranka da ko ina ita ce an duka furfura ita ce sace ita ce gashin ta alamar karfi ya fara tafiya kenan tsufa ya fara bayyana wacce alamar ra'asu shaiba kaina yayi furfura yanzu ya nuna gajiyawarsa da tsufansa da ƙarancin dubararsa a gaban ubangiji sai kuma zo da hikima da dubara da ake a wajen addu'a sai ce walam akun bi du'a'ika rabbi shaqiya ya ce walam akun tun da nake ban kasance ba bi du'a'ika da kiranka rabbi ya ubangiji na shaqiyan bai tabe ba tun da nake ya Allah ban taɓa roƙonka na rasa ba yanzu da ya ɗaure addu'arsa a gindin magana ko Allah tun ina yaro in na roƙa kana bani to yanzu ga tsufa a cikin kai ga tsufa a cikin furfura a cikin gashi ga buƙatar ina da abu tun da tun da ba a hana ba wanda idan ya kamata ka a hana ya Allah shine walam aqum bi du'aika rabbi shaqiya Allah ban taba tabewa a kai kiran ka ba malamai suka ce ko roƙo za ka yi in ka za ka wa mutum roƙo ka ce kai ne wani dan wani me asirin kyauta ko na zo jiya ka bada na zo kaza ka bada tun da na zo gidan nan ban taba tafiya hannu banza ba wannan da alamar za a baka amma idan ka zo gidan kai kira da kai kira ne ka ce ni da ina da gidan da kyar ake bamu kaga wani da aiko yaro da sako a ce to tafi dan ka za ba za a bada ba shi yasa to shi ma sai ya kawo masa usulubin yadda ake roƙon Allah sai kai kamun kafa da ka san wani abu Allah ya ba ka ce walam akun bi du'aika rabbi shafi'a idan Allah ya taɓa baka mota ya ce Allah ba dama kai ka ban mota ka ban mata ka ba ni kuɗi kai mun kaza yanzu Allah so nake ka rufa mun asiri a ban kaza yanzu ka hada da ni'imomin da Allah ya ba ka san da su ka masa godiya kuma Allah a ƙara kuma shi yake da amana in shakartu la azidan na in kun gode sai in ƙara mu yace to Allah ban taba tabewa akan kiran ka ba walam turda tarudda li qattu fi ma sa'altuka Allah ba ka taba dawo da ni haka ba cikin duk addu'a da nake maka to me ne so roƙo ubangiji وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا الله يتي يا وإني يا أبيجنا خفت الموالي ناجس أورين أنقوانا من ورائي أبايا تفياتا Allah ina da uwa ina da dangi amma ina jin tsoron in mutu in basu shi ne annabi shi ne jagora shi ne mai hukunci sai ce to Allah idan na mutu ba tare da ka ba ni ɗa a cikin zuriya da zai gaji annabta ba ina jin tsoron in bar al'umma ta a hannun yan uwana ba mamaki su musu hukunci ba tare da adalci ba ba mamaki ba za su yi musu shari'a ta daidai ba ba mamaki ba za su daidaita tsakaninsu ba sai ta hikul mawali min wawali na ji tsoron yan uwana a bayana wa kana fi ma'ati akhira yace kuma Allah na sani mata ta akhira ba karariya ba ta haihuwa tun tana budurwa ba ta taba haihuwa ba yanzu ya faɗi dalilin da yasa yake neman ta dalilin neman ɗan yana so idan ya mutu a sami gidansa wanda zai samu annabta ya gudanar da mulki da tsarin mulki bisa adalci da ba za a samu zalunci ya kuma gaya wa Allah illar ta ce tun da shi ke da matar da ba ta haihuwa kuma shi ga tsofa ya kama shi ga tsofa ga matar da ba ta haihuwa amma yana so a bar addini a bayan wa kana tuma a cikin asara sai sai fa habli min ladunka waliya Allah ka bani majibincin al'amari daga gonka ma'ana Allah ka gore mu sai samu haihuwa Allah ta mun arzikin samun haihuwa wanda yake fassara ta cewa abin da yake jin tsoro wa ikhitul mawaliya a samu zuriya don su gaji annabta wasu malaman sai suka fassara da cewa annabi zakariya hudu yake da akwai na fitar hankali kuma ga girma ya kama shi sai yake jin tsoron idan ya mutu wai yan uba ne za su gaji dukiyar shi shine yake yin wannan addu'a wa in kuntum mawaliya min wara'i wa kana tu'ati akhirat فهذا من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب suka ce ɗan da za ka bani ya gaji dukiyar da zan bari malamai suka ce wannan bai dace da matsayin annabi ba babu wani annabi da dukiya za ta tsore masa ido har ya zo tafiya lahira yake cewa a baki a wani gaji wannan dukiya wannan ba matsayin annabi ba yanzu ɗaiɗaikun mu ma muna fatan Allah ya ba mu dukiya mu ciyar mu taimaki addini wa annabi addini gudunmawa da kuma za ka yi tsammanin annabi ke cewa a ba shi dukiya ya tara har a kama masa ɗan da zai gada ka ce wannan bai dace da matsayin annabi ba kuma banda wannan abin da ya tabbata cewa sana'ar ka kafinta ne to wanda yake sana'ar kafintanci in dai ba arziki na ubangiji ba to zai tara dukiyar da har zai ji tsoron za a gaje ta a bayan ai sana'a ce ta rufin asiri ina ji ina kafintanci ko ana miloniyas a cikin kafintanci na? ba ko ɗaya kusa? karfa kuma ku faɗa wani ya shigo sana'ar ku? na malamai kamar ibn kasir yake ganin cewa ce sana'ar kafinta ce sana'ar kafinta sana'a ce da ake ci da gumi galibi ba a fiye tara kuɗi da ita ba musamman sana'ar da aka ce a hannun annabi ake idan annabi ne zai ba sana'ar kafinta ba yadda za a kara maka kudin kusa ba yadda za a yi maka over estimate ba yadda za a takura maka a kudin aiki ba yadda za a yi maka abin da ba haka yake ba ko ba zai sayo bai sai da ya maka jona-jona sama-sama lange-lange ba zai maka ba idan ba a yi wannan ba kaga kenan iya gumin da aka samu iya gumin za a ci ba za a ci ba abu na uku da ya nuna cewa ba yana addu'a ba ne a bashi ɗadan ya gaji dukiya ya inganta a ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba a gadon mu abinda muka bari yana zama na al'ummar mu so idan ba a gadon annabi kaga kuma ka ce a bashi ɗaya gaji dukiyarsa wannan ba ita ce da annawar addu'ar annabi zakariya ba abinda yake nufi a bashi wanda zai gaji annabta da ilimi da shari'a da hukunci da yake cikin al'ummar shi yasa ya ce yarisuri يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا نعم yace ya ubangiji wannan dan da zaka bani yarithuni Allah ka sa ya gaje ni wa yarithu min ali yaqub kuma ya gada daga iyalan annabi yaqub alaihi salam fi zakariya yana cikin zuriyar annabi yaqub kamar da annabi yaqub yake cikin zuriyar annabi ibrahim salam to yana da buƙatar gadan amnabta na banu isra'ila da ya zo kan annabi zakariya ya fada zuwa ga ɗan da za a haifa mashi isa mala yake cewa abin da ya gada kenan ilimi ne da annabta wadda take cikin zuriyar annabi ibrahim alaihi salam na'am
يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا na'am karshen wata ayar yace waje an rabbi radiya ya ubangiji idan ka bani wannan dan Allah ka sa amintacce ne kuma a gurinka ay mardiyan indaka wa inda khalqika tuhibbuhu wa tuhabbibuhu ila khalqika fi dinihi wa qulubihi Allah ka sa dan amintacce ne kai ka yadda da shi ka sa al'umma su yadda da shi Allah ka so shi ka sa al'umma su so shi saboda addini da ɗabi'un shi na daga cikin mu addu'a da ya kamata mu ke wa zuriyar mu kenan Allah idan ka ba mu Allah ka aminta da abin da ka ba mu Allah ka sa mana albarka da aminci a cikin ayan da ka ba mu to wannan addu'a da yayi kamar Allah ya ce an amsa an ba da dan za ta haihu yasa Allah sai ya turo a mai bushara yace ya zakariya ya kai zakariya inna nubashshiruka bi gulam muna ma bushara da ɗa da za ta haifa namiji Allah ya ce masa kuma ismuhu yahaya sunan ma ɗan yahaya lam naja allahu min qablu samiya a gaba da haihuwar zakariya a ɗanka yahaya ba mu taɓa sa wani yaro sunansa yahaya ba Allah ne yanka masa sunan kuma ya ce a kansa aka fara sa wannan sunan lam naja allahu min qablu samiya kafin ka ji wannan sunan ba a taɓa yin wani yaro sunansa ya haya ba haka wasu malaman su ta faɗa alam naja allahu min qablu samiya ba mu sa maka ko ba mu sa wani yaro suna samiya ba daidai da irin sunan annabi ya haya wani malaman suka ce a'a samiya ai shabiha ba a taɓa samun ɗa da ya yi kama da annabi ya haya ba a tsarin kira da ƙarfi da ilimi da baiwa Allah bai sa wani yaro ya kama da shi ba amma da wasu malaman sun tafi akan cewa samiya sunan a kansa aka fara kuma an sa masa suna ne ya haya saboda da shi Allah zai raya addinin da annabi zakariya yake jin tsoro yaron zai yi rayuwa kuma da shi Allah zai raya mahaifar mahaifiyar shi da akiran bata haihuwa yanzu ya dawo za ta aihu kamar rayawa ce ga mahaifar sai Allah ya kalli nau'ikan rayuwar da za a samu sai sa masa ya haya daga kalmar rayuwa Allah ce lam naji Allahu min qablu sami na قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا na'am to bisa al'adar dan adam dan adam yana da wani irin abu in ya lalumo abin da ya san ya fi ƙarfinsa idan aka ba shi za a ga ɗan adam kamar baya yarda haka ɗabi'a ɗan adam yake yanzu idan Allah ya kaddara kuka haɗu da gauna kuka gaisa ta ce ya kake gani mai kake gani ke kawai mota za ka ta min ta miliyan goma sai ce gobe ka zo ka ɗauka yanzu in ya gaya maka gobe ka zo ka ɗauka ka ji kamar ga sai aka yi maka ce gobe gobe nan gobe asabar ko gobe alkiyama kake nufi ko galibin na ada in yayi roko aka bashi sai ga kamar ba haka bane ba to tunda yanzu shi ya kai wajen shekara 100 da wajen 20 matarsa ta kai wajen shekara 90 da wani abu kuma bata taba aiwa ba tun tana budurwa aka ce masa za a aihu sai abin ya bashi mamaki sai yake tambayar Allah da gaske ne aihuwa zan yi sai ta ya ubangiji anna ya kure ne gulam ta ya zan iya samun ɗa yi bai roƙa ba ko to amma wannan ɗabi'a ce ɗan adam in an bashi sai ga abin kamar ya fi ƙarfin a bashi sai ce an na ya kono ne kula ba ta ya zan samu yaro wa kana timra'ati afiran alhali mata ta ba ta haihuwa wa qad balaghtu min al-kibri itiya kuma na kai tsufa a cikin shekaruna na kai tsufa irin na sandara tsufan da ba a dawa ba yace Allah na irin wannan tsufa ga mata ta bata haihu abin da yake na zubi da ikiya tsufan da babu karfi na jiki babu karfi na san mace babu karfi na saduwa da mace babu karfin sha'awa yace to Allah ya za a dawo da sha'awa a kawo da karfin haduwar a kawo haduwar a samu karfin fitar abin da za a yi halitta har a samu ita kuma ta dauka shekara 90 ta yi renan ciki abubuwa da duk sun wuce al'ada malamai suna ganin galibin mace tana iya haihuwa ne idan tana shekara 50 ko shekara 50 saura amma idan ta kai 50 ta kai 55 bisa al'ada da ɗabi'a mace ba ta fiye haihuwa ba in kuma ta yi hamsin da biyar ta haihu to ita ma tana daga cikin alamomin ayoyi da suke nuna isar Allah madaukakin sarki shi yasa jira Allah madaukakin sarki abubuwan da a zahiri kamar ba za mu aiwa da su ba imrati akhirat wa qad balagtu min al-kibri yace yana da mamaki قال سألت قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا
da ya yi mamaki sai Allah ce ka duk da hakan hakan nan za a ba ka yaro kowa alayya hayin Allah ce hakan mai sauki ne a gare ni dan ka tsufa matarka ta tsufa batta haihuwa in sa ta haihu in ba ka yaro ko alayya hayin abu ne mai sauki a gurina in kana so ka gane yana da sauki sai ce wa qad khalaqtuk kai ɗin da kake addu'ar ai da ni ne nake kiranka ni na haife ka min qablu kafin ka kira ni walam taku shay'a kuma da ba komai bane kai in za ka yi mamaki kai mamaki kai da aka samar da kai mana ai da babu kai kwata kwata aka samar da kai to kuma a ce wani abu zai fita daga jikinka Allah ya ce wannan ya fi komai sauki a gurina shi yasa ma da ya tashi sai ya ga wa duniya hal ata alal insani kainun min ad-dahri lam yakun shay'an mazkura akwai lokacin da za ka ɗin wallahi ba a san ka ba ba a ambatan ka da shekara ɗari baya ina ji a cikin masallacin nan inda wanda za a ambata ba su mutum biyu ko uku ko huɗu ko biyar ba a shekara ɗari baya da ba wanda za a ambata a cikin lam yakun ko wanda ke da yake ya ga nawa da za a ambata ko na shekara ɗari akwai wanda duk ba a ambatan sa a nan gurin ko da duk masallacin ba wanda ake ambata to kaga Allah da ya samar da mu a da ba ma nan wannan garin waɗansu mutane ne da iyalansu da 'ya'yansu da matansu da gidajensu da gonakansu da zuriyarsu su da suke rayuwa wa mu ba amma an waye gari kusan mutanen nan ba ko ɗaya mu muke rayuwa sai ubangijin da ya kawo mu a lokacin da babu labarin mu mai sauki ne ya ba da ɗa ga wanda yake tsoho ne wa kada khalaqtuka min qablu wa lam taku shay'a na'am قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا na'am yanzu zakariya ya yadda za a bashi dan kuma ya yadda Allah ya karɓi addu'a shi amma gaggawa da kosawa irin ta dan adam sai ce to Allah idan an samu dan nuna mun alama dan in yadda an bani idan matata ta hai samu ciki ya zan gane ta samu ciki ba hai mun je gwaji ba Allah a nuna mun alama dan adam kenan yanzu da an kira ka an ce an baka aiki a ma'aikata kaza wadda za a ki baku na albashin miliyan ɗaya amma nan da sati zan kama ka uba kaza ka dala ɗan ɗauka mun hotonta ko samu a whatsapp ko tare da cewa wanda ya baka labarin ka san ba ƙarya zai maka ba amma ka ce samu a whatsapp saboda in gani in samu natsuwa yanzu Allah da yace za a baki da sai yace qala rabbi ja'alni aya yace ya ubangiji ka sa mun alama da zan gane idan an bani wannan arzikin na da ai alamatan wa dalilan ala wujudi ma wa ace wata alama da zan gane samuwar alƙawarin dan da kamu da tattakarra nafsi wa yatma inna qalbi dan hankali na ya kwanta zuciyata ta natsu mimma wa atani kamar yadda Allah ta mun alƙawari Allah a nuna min alama wannan kuma bisa al'ada ta dan adam mutum tana faruwa annabi ibrahim da allah ya gaya masa yadda yake rayar da matattu da waye da komai shi ma da kansa sai ce to allah nuna mai yadda ake tada matattun mana rabbi arini kaifa tuhyin mauta Allah nuna min yadda kake tayar da matattu aka ce awalam tu'min ba kai imani ba can da kai imani shikenan a wuce gurin ita a Allah na yadda kana tadawa kuma zaka iya amma Allah so nake in gani walakin li yatma inna qalbi Allah ina roƙonka ne zuciyata nake so ta nasu yasa nake so amina ga da ake rayar da matattu Allah ya gaya masa ka ɗauki tsuntsaye guda hudu ka yanka su ka daddatsa su waje ala kulli jabalin min hunna juz'an sun da uhunna ya ce naka sa'aya ka ɗaɗɗora ka ciccira ka cakuɗa da na habziya da na kurciya da na tsale-tsale da waye ka ciccira a kan dutse ka warwatsa sai ka samu wani guri ɗan ka koma sai ka kwala musu kira ka ce ku tsuntsaye ya ce naka sa'aya ya ce za ka ga duk hankalinsu da jikinsu da gahinsu da komai ya dawo haka Allah madaukakin sarki ke da matacce da ya koma yana kallon sa ya kira hey ga wannan ya taho ya haɗu da wannan wannan ya nike da wannan wannan ya manne da wannan gahi ya zo ya shiga da waye ko in ta yi girgiza hey ga ta fa fa fa fa ya suka taso gaban su Allah ce to yadda ne haka haka nake tayar da matacce annabi Ibrahim alhamdulillah to shi ma annabi zakari haka yace to in dai dan ya samu Allah a nuna min alama in gamsu babu laifi din yarba kahu sannan a hannun ko na'am aya duka Allah ta ƙada rabbi da alli aya sai ce ƙala aya tuka Allah ta kalliman nasa salasa layalin sauya ƙala sai ce alamar da za ka gane alama tuka Allah ta kalliman nasa shine ba za ka iya wa mutane magana ba salasa layalin darare uku sauyan kuma kana lafiyayye ba ciwo ba kurinta ba mura ba ciwon makogoro ba kwashaku ba komai amma kana so ka yi magana ba za ta yi ba to duk da ka ji ka kasa yin magana kwana uku to wata ka tana da juna su kaga alama ita kai alama zai manta an taba kwana uku bai yi magana ba ba zai taba mantawa ba aya duka Allah ta kallima nasa salasa layalin sawiya haka malamai suka fassara sawiya a matsayin kana lafiyayye ba jinya ba rahin lafiya ay tu'basa lisanuka anil kalami thalatha layalin wa anta sahihun sahihun sawiyun min ghairi maradin wala illa a rike bakinka a rike maka harshe ba magana tsawon kwana uku alhalin lafiyar ka kalau ba matsala ba rahin lafiya ita duk da haka ta faru to mata ka tara da juna biyu thalatha layalin sawiya wasu malaman kuma suka ce salasa layalin sawiya ai salasa layalin mutatabi'at darare guda uku jere ba za ka iya magana ba da aka wasu kamar ta sawiya a matsayin a jere sawiya kana lafiyayye na bakara da ala kawai domin al-mutawa da aka ran da Allah ya kaddara matar ta samu ciki ta samu juna biyu bakara da ala kawai sai ya fito zuwa ga al'ummarsa min al-mihrab daga masallaci ni da guraren da yake yin ibada da niyyar yayi musu magana sai magana ta kame yana so ya faɗa sai magana ta ƙare ta ƙi fita daga gurin shi ai allazi bushira fihi bil walad fa auha ilayhi sai ishara ga mutanen ka to ai kaza ai karatu a duba allo ai kaza ai kaza magana ta ƙi fitowa yanzu ga bakin cikin ban magana amma kuma ga dadin ya kume ni abin ne ma ya samu ai fa auha ilayhim ai ashara isharatan khafiyatan sari'a sai musu nuni irin na kurame cikin gaggawa an sabbihu bukuratan wa ashiya yana ce musu ku tsarkake ubangijin ku kira shi ku yi karatu ku ambace shi bukuratan da safiya wa ashiyan da yammaci wannan ita ce alamar matar annabi zakariya ta samu juna biyu na'am يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا نعم تو daga wannan isharar alamar cikin har ya zauna har an yi renan ciki har EDD ya kai har ta haihu har da yayi wayo har an yaye ni har ya fara girma Allah duka sai ya wuce waɗannan guraren ba buƙatar a ga maka garan da aka haife ni ga bikin suna ga ragon da wannan ba hibe ne buƙatar abinda ake da buƙatar jin kan da ubangijinka ya yi ya ba da haihuwa ga tsoho da tsohuwa ga dalilin da ya sa ya ji kan nasu ga dalilin da yasa ya tausaya musu shi ake so a karantar da kai zama ya ɗauki karatu da ɗan ya girma aka ɗora shi akan tarbiyya sai Allah ya yi magana da ɗan alamar addu'ar annabi zakariya ta yi karɓu ya ritsu ni wa ya ritsu min ali yaqub sai Allah ya ce masa ya yahaya ya kai yahaya khudhil kitaba bi quwwa kai ruko da littafin wannan da ƙarfi wani littafi kenan na littafin sana annabta na'am annabi ne cikin annabawan banu isra'ila duk annabawan banu isra'ila da suka zo sun yi amfani ne da at-taura ta annabi Musa yadda ka san malaman mu ne yanzu za su dauki alqur'ani su karanta su ce maka ga abin da Allah yake cewa to shine su kuma aikin annabawan banu isra'ila su dauki at-taura su karanta su fahimce ta su isar da sakon zuwa ga mutane shine dukkanin aikin da annabawan banu isra'ila suka yi يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الله يباس التوراة في hukunci bisa ajiyar da an tanadin da Allah ya ba su na wannan attaura din kuma suna yin hukunci ne da duk waɗanda suka yi imani na wannan lokaci sai aka ce masa to kai annabi ya haya ka kama attaura da kyau ka rike ta ka karance ta ka fahimce ta خذ الكتاب بقوة الله وآتيناه الحكم mun ba da hukunci irin na annabta sabiyan tun yana ɗan ƙaramin yaro ba tare da ya kai girma ba ya zama babban mutum haka Allah maɗaukakin sarki ya hore masa littafi ina ce wa atainahu al-hukma sabiya ay al-fahma wal ilma wal jidda wal azma wal iqbal ala al-khayr tun yana ɗan ƙarami Allah ya ba fahimta tun yana ɗan ƙarami Allah ya bashi ilimi Allah ya bashi dagewa da azama da nufatar abu babu sassauci haka Allah madaukakin sarki ya hore mana kuma ko a kananan yara ne zaka ga wani yaron tun yana ɗan shekara biyu zaka san wannan yaron akwai azama da an kira sallah zaka ga ya miƙe yana ɗaukan takalmi a gidansa masallaci zai tafi tabal tabal tabal da takalminsa a zo a yi sallah yana leƙo na bayan in an ce assalamu alaikum assalamu alaikum ya sa takalminsa ya koma gida in an yi la'asar za ka gani ya dawo in an yi magariba yana neman babansa su taho masallaci isha ce wani lokacin take ba su wahala ko asuba amma yana daɗiya in ana karatu zai zo ya zauna tun ana yara ake gane to shi ma annabi ya haya tun yana ɗan ƙarami allah maɗaukakin sarki ya hore masa alamar ilimi ga fahimta ga kuma ƙoƙari da naci wa huwa saghirun hadathu sunni yana ɗan ƙarami mai ƙananan shekaru wa atainahu al-hukma صبيا وحنانا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا الله يتي وحنانا كما الله يتي مكيه من رحمة من جنكي من توسيين بإيايا wannan kana roƙon Allah idan Allah zai baka da Allah ya haɗa ka da ƴaƴa masu jin kai masu jin tausayi wannan ita ce guri na biyu da malamai suka ce surar sura ce da take bayani akan jin kai da tausayi za ka ce masa wa hananan min ladun mai jin kai ne da tausayi min ladun na mun sa masa wannan jin kan daga gurinmu ne wa zaka kuma nagartacce ne ai da Allahu za hananin wa zakati mun sa ya zama to mai tausayi mai zaka fal hanan huwa al mahabbatu fi shafaqatin in an ce hanan ita ce tausayi da yake hade da jin kai haka Allah ya sanya wa ya haya ga iyayensa da sauran al'umma wani yaron sai kaga ko babarsa ce tana girki in ta kone ya ga ya koma gefe yana kuka saboda kaunar babar tasa da jin kan wannan babar tasa in ya ga babarsa ba lafiya ta kasa tahi sai abinci ya ga yana girgiza uwar yana kuka yana girgiza ta yana kuka inda magani ya ga dan mitsin yaro ne yana kokari ya ba uwar magani ta sha ta tashi da tun yana dan karimi haka Allah madaukakin sarki annabi ya hada wa anana min ladunna wa zakka sai ce wa kana taqiya ko kuma mai jin tsoron ubangiji ne mai da'a ga ubangijinsa
wa baron bi walidayhi wa lam yakun jabbaran asiya ni'ima ta biyu wa barran bi walidayhi mai biyayya ne ga mahaifan nashi guda biyu ribar haihuwa haɗiyau a baka ɗa mai tausayi mai jin ƙan iyaye galibin 'ya'yan yanzu ba masu biyayyar iyaye ba ne sai waɗanda Allah maɗaukacin sarki ya tarfa wa garin su ne amma idan Allah ya sa maka ɗanka mai nagarta ne mai biyayya wallahi ka ci riba da ɗaya in aka baka mai biyayya wallahi ka huce amma idan aka tara maka talatin arba'in ƴaƴan zamani wallahi da bakin ciki za ka mutu wannan yana ƙoƙarin sayan waya wannan yana ƙoƙarin dayin wannan yana ƙoƙarin tara kuɗin manchester wannan yana tara kuɗin kaza wani duka ba wanda zai ciro da kai a cikin lissafin in ma albahi suke da wata kullun tunanin gidansu da matansu yi suke amma kai baka cikin budget ɗinsu to don ka gane banda ya zamanto hananan zakatan taqiyan wani alaƙa alaƙa fice da ubangiji to ribar iyayen fa sai aka ce wa barran bi walidayhi mai bin iyaye ne da aka ƴaƴa da suke jin wannan karatun iyayensu suke raye wallahi ribar rayuwarsu jin daɗin mahaifansu su musu biyayya kuma babu abin da za ka wata mahaifinka wallahi kai asara babu asara a ciki asali ma hannun jari ne kake zuba kuma wanda babu asara a ciki wallahi idan za ka samu albahinka kwato tam ya mutu a hannun mahaifinka wallahi ba kai asara ba kana zuwa kana ajiyewa kana shiga wanka ka fito ka lalima a jini ka ce kai da ce ni na ɗauka to karka yi magana kawai ka wuce Allah kai mu wani watan wallahi ba asara kai bari ba kaci wani malami ne ke sauraron sai yake magana cewa duk wanda ka ga ya mutu bayan yan kwanaki kaɗan duka 'ya'yansa dukiyar ta salwanta sun fara roƙo to alama ce ta cewa shi din bai zauna da iyayensa lafiya ba wani nan ta kenan ko an baka arzikin ba za a wa arzikin naka albarka ba arzikin yayi albarka shi ne ayyanka su dade cikin rufin asirin dukiyar da Allah madaukakin sarki ya ba da haka kenan in kana so dukiyar ka ta yi albarka ku zauna lafiya da mahaifanka babanka ya ji daɗinka mahaifiyarka ta ji daɗinka danginka su ce alasa albarka kuma ya sa musulunci ya ce ko sadaka za ka yi wadda ta fi kowace makusanci ita ce wadda ka ba makusanta idan ka tashi za ka jiya wa mutane daɗi to matarka da ɗanka ka fara adarwa kada duk abokanka su gane kana da jin daɗi da hidima da wai amma kaga aka magana sai to ko dai kwa faɗa a da matsala wallahi matarka a fara gani tukunna ta ji daɗin hankalinta ya kwanta iyayenka su tabbatar yan uwanka su tabbatar zan abokai da makusanta abin da ya fi ƙarfin sadaka shine gida ya sa manzo Allah ya ce hatta abincin da zaka ba wa matarka ya zama to akwai sadaka a cikin haka addinin musulunci ya sa saboda kar ba ma mai gida yayi idan abin da zai bada kuma aka ce in kana da kuɗin ka ciyar da wadata ana shigo a ga wadata zo sa'atin zo sa'atin yara su ci duk a gaggaban riga da mai da jarmiya suna sudar hannu suna yana neman moda ya ci mai yaji ko aka yi kamata iyayenka kuma su tabbatar da arzikinka su jira ɗan arzikinka su mutu suna cewa Allah ya maka albarka Allah ya taka maka da alkhairi wallahi duk wanda yake da uba bai taba ji uban ba ya ce Allah ya maka albarka kana da matsala da ku nake magana kuma yanzu duk wanda a kunnensa bai taba ji ba babansa ya ce wane Allah ya ma albarka Allah ya taka ma da alkhairi Allah ya baka mai ma wallahi kana da guntun aiki kuma ba kyauta ba ake bada ta kai ne za ka lizinci babanka kamar mai mashi ka game kai me yake so kai Allah ya kaddara ba ka da komai amma babanka kullum ya sai ruwa sai ka ce baba ina ga kudin fashion nan naka ka dan rage ka ke dan sa sukari a babbanka ni kullum na alƙawari zan ɗauko ruwa in cika maka kafin in fita gurin aiki ko kafin in tafi makaranta ya san kana NCE karfe bakwai kake fara lacca amma da an yi sallah asuba za ka ɗauki jarkoki ka cika gidan wallahi in kai wata ɗaya wata biyu ya gane yadda kake shan wahala ga sanyi ga rafa ga tafiya a yanzu suka za ta Allah sarki yaran nan wallahi akwai tausayi ima Allah ya bashi mai mashi Allah ya taka masa da alkhairi kaga wallahi ba da kuɗi ba sai ka ci riba shi idan ka gane yana da buƙatar abu a bashi in ya gane a bashi in ya gane a bashi kana so a bashi sai da kansa ya ce bari da Allah wallahi wancan kuɗin ba da gaban ban kashe ba akwai saura ya ɗauko ya nuna maka ka ce bakko mai ainihin je aka ba wani kuɗi wannan ka sai nama to wancan aje ka ci abinci wannan nama za ka saya ka Allah sarki wannan yaro Allah ya ji ɗanka Allah ya gafarta maka Allah ya sa ka samu wanda ya yi maka Allah ya ji ya gafarta maka ba dan ka mutu ba wallahi in baka samu wannan ba akwai matsala kai iya ka kokari mutum nawa ne yanzu a nan babansa suka mutu na'am da wanda babansa ya mutu shi kusan ya samu kare oba ko in ba a rabu lafiya ba kenan sai ya kokari za a iya gyara tun kafin ya tafi wanda kuma ya tabbatar babansa yana rayu wallahi aiki ne za a gabansa kuma karfa kake kokari galibi inda muke da kuskure a aikata ana ta kokari nake na rama wa iyayena ba ramuwa ba za ka taba iya rama musu ba kyautata musu za a yi amma ramuwa wallahi babu ita yasa to dan ya nuna maka nagartar da dan ka zama ustazu ka zama malami ka zama mai karantarwa duk garin ku gafi kowa addini kai ne ustazu mai bude masallaci mai kiran sallah mai tahajjudi wallahi a banza wannan tsakanin ka ne da ubangiji tsakanin ka da mahaifanka fa shi ma zaman kansa yake yasa ya hada guda biyu wa barran bi walidayhi mai biyayya ne ga iyayensa guda biyu malam ibnu kasir yace ai aqafa bi zikri ta'atihi li walidayhi wa birrihi bihima wa majanabatihi uqubahuma uquba uquqahuma qawlan wa fi'lan wa amran wa nahyan wa li hadha qala wa lam yakun jabbaran asiya me biyayya ne ga iyaye bayan biyayya da da'a baya san abin da zai saba musu ko a firiki ko a aiki ko a umarninsa ko a halinsa baya yin abin da iyayensa za su ji ba daɗi yasa Allah ya ce wa lam yakun jabbar bai zamanto jabbari ba asiyan mai taurin kai mai kangarewa akwai ɗan da jabbar ne idan babansa yana buƙatar abu bai faɗi sai ya faɗa a gabansa saboda ya san ba zai yi ba idan uban yana so a kai nika da yaron ya hango gida haye shiru saboda tsoro yake karba a idan can nikan ya san dan ba zai kai ba sai ya kyale sai yaron ya gama abin da zai gama ya sa takalminsa na yan bol ya fita kuma ya ɗauki jakar nikansa sai ya kaga duk da ba sai ba kai kai kaiwa to alama ne ta wannan yaron jabbari ne babanka ya ji kai gaba gadi zai iya umarta ka kuma za ka aikata to shine baka cikin jabbarai walam yakun jabbaran asiya na وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah ya ce kuma aminci ya tabbata ga ya haifa yawma wulida a ranar da aka haife shi wa yawma yamutu da ranar da zai mutu wa yau mai yi hayya da kuma ranar da za a tayar da shi a raye a bayan ya mutu malamai suka ce wannan shi ne gurin da ɗan adam yake shiga kuncin da kuncin da babu wanda ya fi su waɗannan guraren guda uku ran da ɗan adam zai faɗo duniya wannan rana akwai kunci da takura da a ɗan wani guri yake ƙuƙuƙ a rufe a nan zai ci a nan zai sha a nan zai yi ɓale-ɓalensa a nan zai yi guje-gujensa a nan zai yi bacci a nan zai yi fitinar shi da a cikin mahaifa ba inda za a ji har malamai suna cewa ko mutanen duniya suna faɗa cewa yaro akwai iya hegi zai hana uwarsa bacci da daddare a yi ta rikici a yi ta tahi tana ta murƙosu su da safe haka a lallaɓa da ƙyar a kai ta asibiti ana kai ta wajen likita za ta ba cikin yaro ya ɗin ba zai ƙara matsayi ba haka za a yi ta gwaje-gwaje babu abin da za ka je ga ɗan kamar ya mutu sai a ɗago ya da shi gida saboda wannan gurin nan ne gurin iya hegen sa nan ne gurin cokalarsa duk iya duniya sanan ce ran da aka haifo ya faɗo duniya zai ga wani guri ne mai faɗi da mutanen da bai san su ba bai san alaƙarsa ba suna masa kururuwa suna ihu suna guda kuma na abincin da yake tsotsa a ruwan sanyi yanzu babu da in ya tashi kawai tsuwa tsuwa tsuwa ci zai a cikin mahaifiyarsa ya kwanta in ya tashi daga bacci ya ya babbige ta yanzu in ya buga ba abin da zai taba ya zo duniya mai faɗi sai malamai suka ce ran da ɗan adam ya faɗo duniya wallahi takura yake da kunci saboda ba kunci sai aka ce to hiran da zai faɗo duniya wa salamun alaihi yawma wulida rana ta biyu da ɗan adam yake shiga kunci da damuwa ran da zai mutu yanzu wannan duniyar mun faɗo mun saba da ita yanzu duk inda ka kai a goma lafiya kalam amma ran da ka ce zan fita daga gomar in tafi lahira akwai aiki da za mu tadda a lahira yanzu ne muke wa'azi mu tunatar da kanmu da kyau ba kyau an dace ko ba a dace ba amma ran da za ka tafi ka san inda za ka tafi to kafin ka gane ina za ka tafi akwai tashin hankali shi yasa ya kaga gubi dan adam zai rika ketowa mutum saboda ɗan biyu ke kawai ko wuta ko aljanna to wallahi akwai tashin hankali akwai musiba yasa aka ce to salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu ran da zai mutu ma cikin aminci zai mutu to duk wanda ya samu wannan garanti wallahi bai da tashin hankali sai ce wa yawma yub'athu hayya da ranar da za a tarar da shi daga cikin makabartarsa yana mace yana rayayye a wannan ranar ma akwai aminci mutane suna tahi dan firgici da tsoro da za su gani da bala'i har arna ta za su yi man ba asana min martadina waya ta yadda mu daga bacci an faɗa fa ana azaba ana duka ana azaba ana duka ana fasa kai ana yin kaza a kabari a yi gahin tsire a yi gahin balangu amma da ɗan adam ya tahi ya ga bala'i za a fara gudu ga rana sai ce man ba asana min martadina wannan duk abin da aka a baya matsayin bacci yake yanzu ne za a fara tunkarar masifa da bala'i sai aka ce to annabi zakariya ko annabi ya haya a wannan ranar ma yana da aminci salamun alaihi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya amma me ya bashi wannan amincin babban darasin shine ananan min ladunna wa zakatan wa kana taqiya a tsakaninsa da ubangiji ya kiyaye dukkanin haƙoƙin ubangijinsa dukkanin haƙoƙin mahaifansa barran biwalidaihi walam yakun jabbaran wallahi duk wanda bai zauna da mahaifansa lafiya kalau ba ba zai tafi lahira lafiya kalau ba duk wanda iyayensa ba su ji daɗi wala ba zai mutu halin alin ba ku rubuta ku hajji in ka zo ka ga mutu halin alin kira ni ka ga maka ce ni dan ta na saba da iyayena mutu lafiya kalau wallahi ba za ka mutu ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda za su wahal da ni a ceto a ranar gobe alkiyama wanda za su ban wahala sai nayi gobe sai nayi naci sai na yi da kyar Allah sai je kade ya ce wallahi wanda suke sabawa da iyayensu su ne na ƙarshe daga su an gama fita daga wuta yanzu ba kenan har mazinata har barayi har yan fahi har kidnappers har masu neman maza har masu satar kuɗin gwamnati har karuwai har yan daudu duk fa sun ka zama lafiya duk sai sun shiga aljanna za ka shiga menene matsalar ka kawai wannan baban naka da kare na wannan babar taka da kare na in kuma kana so ka mutu lafiya kalau wa barran bi walidayhi wa lam yakun jabbaran da zakariya ce ran jarabar sai aka ce salamun alayhi yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu yub'athu hayya abinda muka faɗa daidai Allah ka amfane mu da shi kuskure Allah ka nuna mana mu gyara mai ake da abin da ya dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin